أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Rajab hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 25 ga watan 1 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hujurat in ban manta ba kafin mu je hutu mun fara muƙaddima na suratul hujurat lokaci yayi sai muka tsaya anan to la'akari da dacewar bayanin surar gabaki daya sai muka ga zamu dawo farkon surar inda mun riga mun gabatar da muƙaddima zuwa abin da Allah ya so farkon suratul hujurat shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah madaukin sarki ya samu dace yan wa masu girma wannan sura suratul hujurat sura ce madaniya an saukar da ita ne a garin madina idan muka ce sura madaniya muna nufin surar da aka sabkar bayan manzo ya hijira duk surar da aka sabkar kafin a hijira makiya ce ko a garin maka aka saukar da ita ko a wajen makka haka ma bayan manzo Allah ya yi hijira duk surar da aka saukar to za a ce da ita madaniya ko da ba cikin garin madina aka saukar da ita ba so wannan sura suratul hujurat sura ce madaniya an saukar da ita ne a garin madina tana daga cikin manya-manyan surori na alkur'ani da suke yin bayani akan tarbiyya ga mu'minai idan kana son ka ba mutane tarbiyya na musulunci to dolen ka ka hada daga cikin surorin da zaka yi bayani ka hada da wannan sura kuma sura tana dauke da cika ɗabi'o'i na kirki ga masu imani sura ce wadda take takamilan li akhlaqil mu'minin tana cika halaye nagari ga masu imani abubuwan da ya kamata mu sani na farko mata nazala taje sura yaushe aka saukar da ita mun da yaji sura ce madaniya an saukar da ita ne a madina bayan menene bayan manzo Allah ya hijira to yaushe inda manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira an yi saukar da surori daban-daban kuma kowace da lokacin da aka saukar da ita ita wannan sura yaushe ne aka saukar da ita saboda ku kula da kyau sanin lokacin da surar da ya sauka yana da mahimmanci kwarai a wajen tafsirin sura shi yake sa ka fahimci ma'anar abin da sura take karantarwa don in ka ji labari daga farko ka hi gane shi fiye da ka iske an kusan karewa sai ka zo kana tambaya mai aka ce sai sa kullum abin da muke ma mutane ishara sanin sababin nuzul na sura ko sanin sababin nuzul na aya abu ne wanda yake yana da muhimmancin gaske Allah madaukin sarki ya samu dace to amsar shine an saukar da suratul hujurat ne fi amil wufud fi amil wufud shekarar da ake ta gungurungu ake cincirindo na shiga musulunci a wannan shekara aka saukar da wannan sura kun san da aka yi fatahu makka Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath ko wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan in ka ga mutane suna shiga addini Allah jama'a jama'a wannan gari su zo su ce sun musulunta wanga sarki ya zo da mutane ne ya ce sun musulunta wa'in ga su zo su ce sun musulunta to a wannan shekara aka saukar da wannan sura suratul hujurat kenan cikin gwagwarmaya aka saukar da ita kuma an saukar da wannan suran ne don ta haƙaƙa imani a cikin zuciyar waɗanda za su shigo musulunci yanzu waɗannan mutane mutum ɗari biyar ne ba musulmi ba ne sun musulunta rana guda da sahi da maraice ga wasu mutum dubu sun musulunta su ma ba musulmi ba ne ada sannan gobe tun da sahi wasu ɗari biyar sun musulunta da maraice ma wasu dubu sun musulunta matsaya ana mutum dubu uku a kwana biyu sun shigo musulunci kowanne da ɗabi'arsa kowanne da abin da ya saba akwai ɗabi'u wanda musulunci bai da su ba akwai halaye wa'inda musulunci bai da su ba to su kuma sun shiga za su yi ɗabi'unsu ne inda su dai sun shigo musulunci ba su da ilimi akan musulunci kaga akwai aiki dole ana da buƙatar malaman da za su wayar musu da kai za su yi musu wa'azi akan kazan nan da kuke yi a al'ada ko to a musulunci babu kaza a musulunci babu kaza kaga cikin gwagwarmaya akai sai ta sabon maza Allah ba sun hutu ba kowa na kokari ga ya baiwa addinin musulunci gudun shi shi yasa in ka kalli surar daga farko zuwa ƙarshe menene manufar surar manufar shine tahqiqun wa takmilun li imanil mu'minin tana son ta haƙƙaƙa imanin musulmi sabon shiga musulunci son ake yaya za a yi ya zauna kashe ta sa'annan imani ya zama na kwarai ya za a gyara mai imaninsa duka sura za ta gaya mana in mun shiga cikinta da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan surar za ta karantar da mu ‘yan uwantaka na musulunci ni da ban son ka saboda ba musulmi kake ba to yau ka musulunta ya za a yi mu mu'amala a a ƙabila ta da ƙabila ka suna faɗa shi ba musulunci ya hana ya gaba ya hana a zo da jini tsakanin ‘yan uwa musulmai, to yi dukkan musulunta. Kaga muna da bukatar musulunta ya za a yi, ce ta wannan su za ka tana karantar da mu ‘yan uwantaka na musulunci, cewa musulmai fa ‘yan uwan juna ne, duk abin da ya faru tsakaninsu su gyara junansu. Kun san ‘yan uwantaka ta musulunci ta ‘yan uwantaka ta jini ƙarhe. Kana iya ka ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya in yake musulunci. amma ko da baka san mutum ba ka da komai da shi ba inda musulunci ya hada ku babu damar ka ce ba ka yi ba shi ku duba ku gani a musulunci an ka ce babu gaba inda mutum musulmi ne haramun ne ka yi gaba da shi wace kwana uku amma wanda ba musulmi ba ko ko kuɗai uban kuɗai ya ce bai son Allah bai son manzo Allah sai ka ce ka kyale shi ka in ta kama ku dau makami ka kashe shi ka samu dama akwai dalilin da yake sa ai haka akwai dalilai da suke nuna wannan amma ɗanwanka musulmi ba yan wannan to za ga wannan sura tana haƙaƙar da mu abinda zai kawo yan wantaka na musulunci sa'annan tana kore mana mayagun suna yanzu wani in ka kula ko a yau ba hatun da har yanzu in mutum musulunta sai an ce a canza mai suna don mafi yawanci ɗabi'a sunaye wanda ba na musulunci ba sunayen kwarai ba ne mayagun sunaye ne shi yasa a musulunci an shigo sabo mutane da sun shigo to dole sai an yi ta aiki kai a sunanka sunana wani kai fa sunana wani kai fa in sunan bai sai an canza an ta an ta gaggyara an ta gaggyara shi yasa zamu ga cikin surar akwai hani akan saka mugun suna duk lakabi wanda bai dace ba musulunci bai yarda da shi zamu gani duk tana karantar da mu in Allah ya so ya yarda sa'annan tana kore izgilanci kun san shi wanda ba musulmi ba ruwan shi bai da seti amma in ka shigo musulunci sun aka yi ku zama ɗaya babu wani ya yi wani to shi yasa ake cewa za mu ji a cikin wannan sura inda ake gasa in ma kana so ka nuna kai ne inna akramakum indallahi atqakum wanda yake karanci shine wanda yake jin tsoron Allah ba wanda yake matsayi ba ba wanda yake kuɗi ba kaga kenan sura tana son ta dawo da mutane su zama iri daya babu alfari a cikin wannan sura kamar yadda zamu ga kuma sura tana hani akan gulma annaminanci makirci da sauransu wanda ba musulmi duk yana irin wannan amma musulunci duka babu irin waɗannan abubuwa su da zamu ji tana kore mana alfahari tsakanin juna da abin da ya kama da wannan Allah madaukin sarki ya samu dace waɗannan bayanai in mun tara su gaba daya sahabbai suka buƙaci wannan sabin shiga musulunci suka buƙaci wannan ya za a yi su zama ƴan uwan juna ya za a yi a cire musu mayagun sunaye ya za a yi araba su da alfahari ya za a yi araba su da gulma ya za a yi araba su da fada da juna ko ba haka bane to shi in ka ɗauko wannan surar a ƙandara yau da mu da su wa ya fi buƙatar irin wannan sura tun fahimci hausa yanzu sai ka ji an ce rana guda amerika mutum kaza sun musulunta rana kaza a faransa mutum kaza sun musulunta rana kaza a gari kaza mutum kaza sun musulunta kaga su ma bakin shiga musulunci ne su ma suna da buƙatar a saita su kenan surar da yadda ake da buƙatar ta a wancan zamani har yau muna da buƙatar ta kuma har gobe ana da buƙatar ta har jibi duk sanda ka zama jagora a wuraren da ake shigowa musulunci dole ka kula da abun da zaka ba su na tsaraba shine abin da wannan sura ta karanta kai mu cire baƙin musulunci 'yan gadon musulunci ma sababbin musulunci mutum nawa ne suna buƙatar wannan sura wanda a cikin musulunci aka haife shi amma bai zan komai ba kan tsari na musulunci ko ba haka bane ashe kenan surar tana daga cikin manya-manyan surori na gyara tarbiyyar mutane wanda kullum mutum yana da buƙatar abin da wannan surar ta kunsa Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa duk lokacin da za ga mutane sun shigo da mugunya ɗabi'a addini mafi yawanci waɗanda suka musulunta ne ba samu koyarwa ta addinin musulunci ba sai suna ya mayagun al'adu kuma ga su musulmai sai ga yayan musulmai sun ɗauka idan ka je wasu ƙasashe za ga mutum musulmi ne amma baka bambanta shi da kiriciyan za ka ga mace musulma ce baka bambanta ta da mace kiriciyan za ta yi tsare shi tana ganin ai ba komai ba ne satin nan na je mun shiga mota sai mun haɗu da wata ni na ɗauka ma ba musulma ba ce sai da aka yi sallah sai ga ta alwala ta shiga masallaci an ƙara sallah sai ce ya ta zo mana sai ta zo ke musulma ce a ce ya haƙuri ta ce eh ni musulma ce baka gana rufe kaina ba sai da ce a ai ba shi ne hujja ba wannan musulma ce ta ce a wannan ba musulma ba ce ni ce to ita ma ta rufe kanta in da riwa kalli waccan in ga tasa hijabi tasa niqabi tasa safa da Allah ke da ita an gani wa zai zama musulmi ba ya kama da musulmi tace wannan nace kenan shi musulunci wasu al'adu bai ya da su irin wani al'ada ta tsareci bai ya da ita akwai da yawa wanda sun shigo musulunci abin da sun ka saba da shi sai su ji ba su yabarin shi naka mu tashi mu ta harkar da'awa saboda 'yan uwanmu da suka shigo musulunci su gane cewa wasu ɗabi'u da ake yi kafin musulunci in an shigo musulunci bai dace a ce musulmi yana yin ta ba Allah ya samu dace sannan a wannan zamani muna cikin lamari mai tsaka mai wuya wanda duk bai san wanda duk bai karatun musulunci ba bai san darajar manzon Allah ba bai sani ba bai san waye manzon Allah ba bai ɗaukar maganan manzo Allah da muhimmanci kuma wannan ɗabi'a ne duk abin da baka san shi ba wallahi bai baka tsoro kuma baka ɗauka shi da daraja ɗauki misali ƙaramin yaro sai ka ajiye shi ka ga maciji ya zo shi ne ga macijin macijin na gudu shi yana bin macijin saboda bai san hatsarin shi ba amma kai da babba da ka gani sai ka fara kwallowa kai kai kai kai kai saboda ka san shi ko ba ka bane kai ma me yasa hankalin ka ya tashi saboda ka san hakikanin me shi to duk abin ba ka san hakikanin shi ba baka ba shi darajar ta dace da shi to don haka muna da buƙatar mu rinka karanta tarihin annabin mu sallallahu alaihi wasallam dan kasan tarihin annabinka kasan ware ne annabinka dole ka kama mai da daraja kuma dole ne in wani ya taba muru'arsa hankalinka ya tashi kurba ku gani yanzu yadda matasa ake amfani da su sai a sa ma wani son musulunci ya shigo musulunci a bashi kuɗi wani ma ba musulmi bane zindiki ne dan muna da su a yanzu zanadika wani zai sa riga ya sa hula ta musulunci ya yi sallah tare da ku kuma ɗan kwangila ne ɗan yaƙan musulunci ne ba musulmi ba ne sai ka ga suna faɗin maganganun da su dace akan manzon Allah ba sai ka za mu gani a cikin wannan sura ba wai ka yi aibanta manzon Allah ba daidai da magana ka daga sauti a gaban manzon Allah lahi ne ba ga ka ga manzon Allah ka daga sauti akan shi ba a karanta ma hadisin saka ji baka ji daɗi ba laifi ne ita musulunci ne to bale har ka iya sukar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da zada zo muka ishara muka ce manzo sallallahu alaihi wasallama a cire aya a cire hadisi a dawo bayani na cancanta a dawo a yi analysis na aikin da mutane suka yi duniya wane ne ya yi aiki irin na manzon Allah babu shi kenan ko a cancance ma ko a ce ba Allah ne ya zaɓe shi ba mu mutane a ce duniya mu zaɓi mutum guda wanda ya cancanta ya zama sarkin duniya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da yake Allah ya yi mu sanin shi sai ya zaɓa muna shi ya ce muna shi ne duk inda ka zo ka duba abinda ake so a samu ga preme shi yana da shi shi ya wuce samfursa in ka koma wajen ɗabi'a ne sai ga ɗabi'an shi ya wuce na kowa wajen hankali ne hankalin shi ya wuce na kowa wajen tarbiyya ne ya wuce na kowa wajen ilimi ne ya wuce na kowa wajen haƙuri ne ya wuce na kowa to ya za a yi kai kuma kai hasa da shi ka ce ba zai zama na ɗaya ba babu yadda za a yi kai hasa da shi Allah maɗaukin sarki kai mana jagora don haka muna da buƙatu wannan surar za ka Allah ya yi ambaton masu imani a ciki ya yi kira guda biyar ya ayyu hallazi na amanu ya ayyu hallazi na amanu don ya nuna ma sura tana son ta gyara halaye na masu imani Allah maɗokin sarki ka gyara halayenmu to sai mu fara da ya ayyu hallazi na amanu na farko Allah ce ya ayyu hallazi na amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku gabatar da yin wani abu kafin umarnin Allah da manzonsa duk wani al'amari da za ku yi ku masu imani ku saurara ku ji mi Allah ya ce ayi mi manzon Allah ya ce ayi kar ku yi wani abu ba tare da ce wasu ba amma fa hakan bai yiwa sai da jin tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku saba ma Allah da manzonsa sa inna allaha sami'un alim don Allah mai ji ne kuma mai sani ne mana ko a koyi kai a wasabani na manzo Allah Allah ya sani fa kuma Allah yana jin kai kawai da ta magana da wata dace ba shi yasa malamai da suka zo suna maganganu akan wannan sura me yasa tana da ya ayyuhal ladina amanu guda biyar me aka me yasa aka fara da wannan alwa suka ce an fara da wannan ne saboda girman darajar waɗanda aka saukar da ayan dalilinsu an saukar da ayar ne akan sayyidina abubakar da kuma menene da kuma sayyidina umar in ce abin da ya faru kamar yadda mun kashe hida lokacin da mutane ne ke ta musulunta yanzu nan mutum ɗari biyar sun zo nan mutum ɗari biyar sun zo nan mutum dubu sun zo nan dubu biyar sun zo mawan ga najira garuruwa fa layi kuma kowa yana son ya musulunta manzo sallallahu alaihi yana da buƙatar mataimaka a aiki ko bai da buƙata yana da buƙata sai abubakar ku je ku gana da wa'annan ku je ku saurara wa'ancan ko ku je ku saurara wa'anci ne yanzu sai gashi wasu daga cikin ƙabilu sun zo kabilun abin nan banu tamim kamar yadda malaman tafsir suke magana da suka zo suka nemi wane ne za a shugabantar da su sai sai da na abubakar ya ce amurul kaka binil ma'abad ya ce ku je ku na shugabantar muku da kaka shine zai zama shugabanku sai sai da umar ya ce a'a amru uyayna bin hisin ku na shugabantan muku da uyayna sai da na abubakar ya ce ku je shugaban ku wani na shi ku sai da umar ya ce a'a ba wani bane wani ne yanzu magana biyu sun bambanta da juna ko ba su bambanta ba shi ne sai sai da na abokar ya ce da sai da na umar ma aratta illa khilafi umar kai dai na ganka duk abin da za a yi ka saba min sai kai dan mi na ce wani shi zama jagora kai kuma ka ce wani sai na umar ya ce a'a wala ba ina nuna haka bane ba na yi bane dan in zaba ma ni akwai abin da na hanga to ko ka hanga wani abu ai ni na ce wani a bar wani sai zamanto an mai da yawo tsakaninsu tsakanin wa da wa abubakar da umar a duniyar nan ta yanzu in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne nabi wajen daraja kai ne ka bashi hala ne bashi darajar ko da wai baka so ko baka so Allah ne ya bashi darajar in ka cire sai da na abubakar mutum na biyu na uku a duniya wane ne yake da daraja shi yasa ko a yau ka sauka garin madina duk tarin mabiya manzon Allah wayanda kake kokarin ka je ka gaisa su ne wayanda guda uku ka je ka gaida manzon Allah kana wuce sai ce gaida abubakar ga kabarin shi kusa da na manzon Allah dab kana wuce sai ce ga kabarin Umar ba da ba ce kai dan shi'a da kake zagin sai da na abubakar kake zagin sai da na marko je cire shi ka sa babanka ciki ko ayo bane wallahi abun wani kai kan ka san abun wani yayin babanka wallahi wannan kaida ne fa ko ba ka so eh Allah ya ba mutum daraja ka daina hasada ka bi sai ka huta wannan mutane ne masu daraja amma ba masumai bane suna iya sirayi amma fa Allah ya ce ya yi musu ba ka aibanta mutum da lahin da ya yi bayan Allah ya ce ya yi masa kamar yadda 'yan shi'a suke aibanta aisha cewa ai an zarge ta da lalata kuma daga saman bakwai Allah ya ce ba ta ba ba gaskiya ba ne ƙarya ne sai wani ya ce a'a ba haka ba ne wa kake ma gyara to in ma ta yi lahin Allah ya ce ya yi sai ka ce ba yahu ba da kai da kaya don mallaka waya in ji bahaushe mallaka waya ne ko nina Allah ne ya halittarsa kuma shi na an kai malihi sai ce ya yahi wai sai kace bai yaho ba yanzu kamar ni ne yana cikin shagona sai in zo in ce wa na eh Allah kayan da nan bangaren duka na baka sai da ce a'a ba su bayo ba ta Allah in dai akwai ya giya me kamata ai masa a yaho da ce mana ku rike da wannan wannan yace aqida ahlus sunnah sayyidina abakar da sayyidina umar suna da daraja Allah ya ba su darajar da ya dace da su don haka mu yi imani da haka mu girmama wanda Allah ya girmama kakka ja haushin wanda Allah ya ba daraja to shikenan yanzu kun ga duk da yake suna da daraja ba masu mai bane wannan abin ya faru tsakanin su sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ya to daga yanzu duk al'amari da ya shafi za a gabatar da wani abu to a saurara a ji abin da Allah da manzon suka ce in za ku yi wani abu ku ce to ya rasulullah yanzu za a yi kaza me kace sai ce muku kaza kinan komi yana son tsari a musulunci ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli wasu malamai suka ce shine hususan akan su aka saukar da wannan aya amma ta game duk wanda yake faɗin la ilaha illallah baya halasta gare ka kai wani abu na addini ba tare da umarnin Allah da manzonsa ba ba a shiga gaban Allah da manzo akan al'amarin addini yana daga cikin shiga gaban Allah da manzo sai kai wani abu a ce ina dalili sai ka ce babu ina aya babu ina hadisi babu ka gabatar da ka gabatar Allah da manzonsa wannan baya halasta Allah madaukin sarki ya samu dace wattaqullaha ku ji tsoron ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli kada ku gabaci Allah da manzonsa wajen aikata wani al'amari na addini wattaqu Allah ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma sani ne kun ga sai ce alim duk wanda yake jin larabci ya san alimun siga ce min siyaqul mubalaga atat ala wazn fa'il duk sigar da ta zo haka tana nuna a ilimi baka ma iya kwatantawa shi Allah yanzu ni ce da wannan anta alimun anta alimun wajen hasara ba hasara guda bace kai malam ne kai kuma uban malam ne inda sigar da nazo da shi tana nuna na bambanta ku to shi Allah alimun ne an fahimci Hausa ko kwana kai ana karatu Allah ya sani sai Allah ya wada jabira Allah ya ce ya ayyuhan nabiyina amanu ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy kada ku daga sautin ko jan magana yayi sama akan sautin manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli kuma kada ku bayyana masa zance kowane iri ne ka jahri ba'dikum li ba'din kamar yadda sashen ko yake bayyana masa shi magana an tahbata a'malukum don kada ayyukan ku su lalace wa antum la tash'uruna alhali ba kuma san hakan ya faru ba malamai sun yi ta kai kawo akan dalilin sauka wannan ayar wasu ka ce an saukar da wannan ayar ne akan thabit bin qais bin shammas thabit bin qais bin shammas mutum ne wanda yake yana da magana mai sauti shi haka Allah ya kera shi magana sama sama yake magana lokacin da ya ji an saukar da wannan aya sai ji ya shige gida ya shige gida ya ce a ɗaure shi yana kuka ya ce ba zai kwance ba sai ya ji matsayin shi yana ganin wannan aya a kansa aka saukar da ita bayan kwana biyu manzo Allah bai gan shi ba sai ya ce makwabcin shi kai kwana biyu ban ga wani ba sai ce ni ma ban da labarin shi na je in bincika ko da ya je sai bincika ya ji halin da yake ciki sai ya zo ya kai wa manzo Allah manzo Allah ya ce ko gaya mishi ba shi aka saukar ma da wannan aya ba ya kasa hitowa manzo Allah ya ce ku je ku gaya mai shi yana daga cikin yan aljanna sai hito abinda ake so ya samu ko ba ga wani lokacin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi ya masa bayani ayar ba a kansa bane ayar ta shahi dukkan wanda in manzo Allah yana nan sautin shi yana sama akan nan manzo Allah a sautin ku ake son ya zamo ƙasa na manzon Allah ya zama shine sama Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Kun hana misali, kun san ɗabi'ar manzo Allah baya ɗaga sauti, baya magana ya zama yana mai ɗaga sauti. Yana daga cikin ladabi, to sai zama to kai kuma kana magana ta hita shi. A ka'ida magana babba ya kamata a ji ba magana yaro. Don shi manzo Allah ko babanka shekara dubu gare shi ko baban shi ne wa? Eh, baban kowa ne. alaikum salam ki tambaya e wanda yana ƙara tabbatar yana cewa tambayar shi shine shehi sai shi magana ba a ji magana shi na bayan shi ne za su haɗa magana a jiya wannan yana son ya nuna mana tantagar ya shi da manzo Allah ba ɗaya ba ne inda shi manzo Allah mabiyan shi cewa an kai su yi ƙasa da magana akan tashi shi kuma shi sai ƙasa nashi sun kai sama kene ya nuna ba masu biyayya biya tare da shi ba an gane misali Allah ya zama dace kun san dama ai ta bid'a kishe sunna ce sai bid'a da lokacin da sunna ta ce ga yadda za a yi sai sun kirkiro bid'a da za ta kore wannan sunna sunna jagorori na gari maganar su ake ji mabiya su yi ƙasa da murya amma shedanin jagorori ba a ji maganarsu sai dai a ji maganar mabiya kun gane hikimar wannan yanzu shi wanga da ya yi magana ya ce shehi ya ce kaza ai yana gwada mutane ne in wannan maganar ba ta dace mutane ba su ci daɗin ta ba sai shi ya ce yaushe ya ci kun ji na yi magana kun gane misali ke kenan ba ya karya shi ya karya ba shi ba shi ya zama su magana kaga magana sai dai in lokacin maulidi ya yi yana of of wata ta zo eh of je kenan maulidi ya zo ta samu kuɗi kenan a inda kai shehin kwane ne ka sare ta yi kai ta karantar da mutane shi na shehin ta ana kare mu daga shedanci shi yasa malamai suka ce akan wannan baya halasta a yi shiru akan duk mutumin da zai kutsa ya faɗi magana ta batanci akan manzon Allah shi manzon Allah ba ka fito ka faɗi magana ta rashin kunya a kansa ba na'am na'am babu na a addini ba babu babu a'a abinda shike so shi hito muna da shi duk da daraja abubakar duk da daraja umar akan lamarin addini an ce su bari su ji abin da manzo Allah ya ce to in har sai da na abubakar da sai da na umar ba a ba su dama su zo da wani abu na addini a karan kansu ba to ba wani dan mace da zai ce kaza addini ne bayan Allah bai ce addini ba ne bayan manzo Allah bai ce addini ba ne wannan shine aqida ta ahlus sunna na ba kowa da yake da daraja Allah ya kara mai darajar shi ko Allah bai mai darajar shi amma fa akan addini bai da ta ciwo sai dai shi bi sai dai shi bi Allah kai mana jagora shine zancen da muke yi anan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya kuma su imani kada ku daga sautin ku sama yafi sautin manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli ku dina bayyana masa magana ka jahri ba'dikum li ba'din kamar yadda sashen ku yake bayyana masashi magana an tahbata a'malukum don kar ayyukanku su lalace wa antum la tashuruna alhali ko kuma san hakan ya faru ba shine isharar da muke yi akan wannan baya halasta ai shiru a kyale mutumin da zai faɗi magana wadda ta zama suka ne ga manzon Allah kowaye yayi magana akan rashin kunya ga manzon Allah ba daga mai kafa ana ɗaukar mataki akan shi an fahimci Hausa a ƙa'ida na shari'a ku ji jama'a idan mutum ya yi laihi na a kashe shi wa ya cancanta ya kashe shi hukuma ga kashe shi ko wani to shi ban da manzon Allah duk wanda ya manzon Allah batanci in kai samu sa a kashe shi jini shi ya ta yi a banza ba a jira duk ɗan iskan da ya soki ya yi wa manzon Allah habaici ko ya so kawo manzo Allah magana in kai sa'a kana kusan shi sayuka fede mai ciki wani makaho sai bai wasa ta zagi manzon Allah bai gani amma ya mai ciwo sai ya samu ya lallaba sai da ya kai gare ta ya ji ya riƙe ta ita ce ita ce ta yi magana kece kece yana da yuka sai ya luma mata yuka ya kashe ta labari ya zo gurin manzo Allah ya kai ce manzo Allah ta zage ka na ni kashe ta manzo Allah ya ce jinin ta ya zama banza duk wanda ya zage manzo Allah kashe shi ba sai an jira hukuma ba na kamunan Niger kasa ce ta musulunci ko ni ne na farkon da wanda ne faɗi wannan in dai ni sa'a duk shegen da yawan manzo Allah rashin kuma ina kashe shi to in hukunci ya zo kaina ba wai a kashe ne da bindiga ba ko da yuka za a hede ne ni bukata ta ta biya ba a daga kafa kuma ko uban waye kakka daga mai kafa akan manzon Allah ba a yin shiru sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba akwai makiya da suke bayan mu musamman wannan kasa ta mutane can wanda suna son duk yadda za a yi a yi hitina kasar nan suna so su gurin su dai hitina ta tashi a Nijar ba mu son Allah ya kawo wannan rana shi yasa yanzu ga an san wanda za a tabawa a zama an cin muna shine manzon Allah to yanzu an fara sa wasu suna yin batanci ga manzon Allah to wa'annan mun san sa su an kai akwai wasu bayan su za mu ci gaba da ecid a kansu kun fahimci Hausa haka akwai wani hukunci in za ka ɗauke shi sai ka tsaya ka duba me zai biyo baya idan kuna da izza in kun yi abin ya tsaya nan kakku bari ya wuce amma idan kuna da buƙatar ku yi shiri kuka gano ga wanda ya kaza to ku tsaya ku shirya kafin ku ɗauki mataki akan shi shi sa ɗazuna muna ishara akan lokacin da za a kashe sayyidina Usman wanda za su kashe sai da suka yi ƙungiya suka shirya suka haɗa makamai suka koma gehe sai suka ce to mu je mu tsokano faɗa mu je mu tsokano faɗa yaya za a yi to in ana son a taɓa musulmai a je shugaban musulma a kashe shi dole su yi faɗa lokacin da aka kashe sai da na usman sai musulmai suka fusata wanda ya cancanta ya zama khalifa bayan usman shine sai da na ali sai da na ali sai ya ce ba za a ɗauki hukunci akan waɗanda suka kashe sai da na usman ba hankali irin da manya wasu na ganin dan ne Allah ya ce wanda ya kashe mumini da gangan a kashe shi ga wayanda sun kashe Usman an san su a ce ba a kashe su shi sai da na Ali ya fahimci sun yi shiri wanda ko da za a ɗan mataki a bari a shirya tukuna an banci Hausa kenan wasu abubuwa dole sai an zama ana yin setup mu yanzu halin da muke ciki a Niger duk wanda ya yi wani rashin kumya to a samu a yi kwamiti na bincike waye shi a gano wani irin shiri aka yi sannan a san irin matakin da za a ɗauka an gane lissafin amma da duk wanda yake kusa da kai kai sa'a ka same shi inda yawan manzo Allah rishin kunya ɗauki mataki a kan shi Allah ya wuce wasa sannan mu sa'ad da mun kai muna cikin hukuma ne ta musulunci dan shugabannin musulmai ne ko kana so ko baka so musulmai ne ko ni zaka ce musu kace musu mun yadda da musuluncinsu musulmai ne suna da haƙƙi duk wanda ya taɓa alfarman manzon mutu kar su yi shiru a kan shi in sun samu dama su ɗauki mataki a kai in kuma ba su ɗauka ba sai Allah ya ɗau mataki a kansu wannan ƙa'ida ne kai kake ganin kana da makami ka hai ƙarhin wa ka hai ƙarhin wa ba kai ƙarhin Allah ba wallahi Allah ya sai shi turo ma sauro ya na ka bacci kenan hukuntun da kisa da na bamu annabi Ibrahim da Namarud ko ba haka bane yace da annabi Ibrahim kawo sojojinka in ka isa ya ce a yana zuwa ya ce ubangiji ka bai da sojoji ni adda sojoji di ba iya ganin ka sojoji ne ana nan sai aka ga sauriya to su sai na mazo da ce mina na wannan sai ce sojoji allah na son ka tabo ya ce sauro ya ce su kafin a jima kowa ya da makami yana ta kanshi in gani ko to allah ya kare mu kenan bai da kyau a ce mutum ya rinka mummunan ɗabi'a ga manzo Allah mun ce muna akwai mulhidai wanda ɗabi'a ne na kafirai sai su koma gehe da rigar musulunci suna suka annabin mu suna suka hadisi annabin mu wannan mulhidai ne kafirai ne ba su da wani amfani a cikin musulunci ai na yi muna ishara Allah madaukin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu kun gane wannan wa ma nahakum anhu fantahu wai ba a ce kace ya an kai ba magana wai ka yi bincike ka gano misla manzo Allah ya ce kaza ina ruwanka waye saka Allah cewa in dai manzo Allah ya ce ku yi kaza kai ku yi ka gano me yasa baka gano ba babu ruwanka ba ba da bukatar ka gano ba dan ba kai kai kan gaba yin ka an kai wanda yi ka yace ka bi shi ka wa ma na hakum anhu fantahu wan abin da ya hane ku hanu to dan haka ka ji mutum yana kokarin ya yi gyara a cikin sunnan manzon Allah to wannan munafiki ne munafiki ne Allah ka kare mu shi yasa abin da yake wajibi kafin mu wuce a wannan gaba wajibi akan musulmi su girmama maganar manzon Allah da manzon Allah ya ce ai kaza ku yi dace a bar kaza ku bari yanzu da babu shi mu girmama hadisan manzon Allah mu girmama alqur'ani maganar Allah jama'a qur'ani babban magana ce ba abun wasa bane ka aje ƙur'ani ƙasa inda ake taka bai ba kamata yanzu ka aje ƙur'ani inda ake taka ka sa wani abu ka tallabe saboda girman maganar waye maganar Allah ce an fahimci hausa ƙasashe da dama za ka ga in mutum yana riƙe da alƙur'ani kamar ya ɗauko zinariya ce ya rasa inda zai aza yanzu kana ɗauke da zinariya duk barayi suna kallon ka wani irin riko za ka yi mata a bani misali da Allah kowa na son ta kuma yanzu kowa ya gane zinariya da kake rike da shi dana kana mata azi a riko na sako-sako ka rasa ta to da ƙur'ani da zinariya wa ya fi wani daraja idan har za ka darajanta zinariya ka rike ƙur'ani shi ne aula da ka darajanta shi sadda kake rike da shi ka rinka jin kana rike da maganar Allah wata rana a china wani ya kai ziyara a wani otar sai tare da wani daga cikin jajaye na ya musulunta sai ce ga kyauta na kawo ma ya ce wani irin kyauta ne sai ya ɗauko ƙwar'ani ya bashi da ya riƙe ƙwar'ani sai ya fashe da kuka ya faɗi yana mai sujada in ya riƙe shi haka ya ji bai yi ba in ya yi haka ya rasa inda zai aza shi an ba shi ƙwar'ani mu yanzu za ka iya hana idon ka bacci ka yi bincike don ka gaya ma mutane saƙon Allah wani da an ce inna alhamdulillahi ko da an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kamar shine shaitan ya hita ba asara ba ce? asara ba ce in ba ka girman ƙorani ka yi asara kuma ka girman suna manzo Allah ka yi asara Allah madaukin sarki ke mana jagora na haka mazan girmama ba sai dai na Uthman lokacin da ya tafiya babu shi nan sai da sai aka ce mai ai manzo Allah ya yi wa'azi ya ce rijiya kaza yana son a saita ai garzayawa yi ya zai ce rijiyar nan nawa ne an kace mai kaza ne bai taya ba yace ga kudin yace ga tana ya bada ya tafi sabilillah saboda girmama maganar manzo Allah da manzo Allah ya ji wannan yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm yace Uthman daga yau ko ya saba ma Allah sai ya shiga aljanna saboda girmama maganar manzo Allah mu yanzu in ka zo kana wazi sai ka ce to muna da bukatar ai kaza in ka kare wani na nan da kudi sai shi haka munafiki imanin ka da saura wallahi akwai kura akwai kura duk ba mun ce imanin mu ya cika bane amma dai mu kwamanta ko ba haka bane Allah ya taimaka ya wanke imanin mu ya kara shi ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ku masu imani la tuqaddimu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kadar ku daga sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli ku daina bayyana mai magana ka jahri ba'dakum li ba'din kamar yadda sashi yake magana da sashi kazo kana ce da shi kai ka san kaza kaza a manzo Allah baya mai haka an tahbata a'malukum dan sai ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun a halin ko ba ku sani ba innal ladina yaqudduna aswatahum 'inda rasulillah lalle wa'inda suke sassauta sautin su ay yukhaffifuna aswatahum wayanda ke yin ƙasa-ƙasa da sautinsu a yayin da suke gurin manzon Allah ula'ikan ladin namtahana Allah qulubahum littaqwa wayannan sune wayanda Allah ya jarruci zuciyarsu da jin tsoronsa nan imtihani anan shine tamhis an gane tamhisi matsewa ga misali mai sauki makera sun san wani in zinariya tana da dauda aka dauke ta cikin wuta aka sa aka ba da wuta tana narkewa ko ba ta narkewa in ta narke in daudan na jikinta suna haɗiya da dauda ko suna rabuwa to duk wanda yake yin ƙasa da maganarsa sadda ake karanta hadithin manzon Allah yake yin ƙasa da sautinsa sadda ake karanta alkur'ani to Allah zai matse zuciyarsa daga dattin munahici da kafirci da sauran sai zuciyarsa ta zama wankakkiya kowane lokaci bai da damuwa a cikinta kasan ko wanda Allah wanke ma zuciya ai sai ya ce alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala yake cewa lahum maghfiratun suna da wani irin gafara a gurin Allah wa ajrun azim da kuma lada mai girma shine aljanna kina yana daga cikin abin da yake sa a samu gafarar Allah girmama maganar manzon Allah girmama ayoyin alkur'ani mai girma suna sa a girmama a tace mutum zunubansa Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat nan ne muke lalle wa'annan da suke kiranka a bayan menene a bayan dakunanka hujurat wasu malamai suka ce jam'u jam'in ne hujuratu shine guda hujur jam'i hujurat jam'u jam'in innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wa'inda ke kiranka a bayan ɗakunanka aksaruhum la yaqiluna da yawansu ba sa fahimtar abin da yake daidai kun gane hikimar inda mun ce sababbin shiga musulunci ne su duk abin da suke gani al'ada su ne yi za su yi to shine sai ga tawaga daga cikin banu tamim sun zo za su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jagoransu shine aqrabin habisin aqrabin habis da suka zo yana jagorance da wa'annan sai suka zo kowa yana ta kira suna kiran shi da suna na babu girmamawa ba su sa sunan manzon Allah sai su kira shi da wancan suna ne na Muhammad kowa na ta kira ana son shi hito su ba suna kira bane dan su raina shi ba ba kira suke yi bane dan aibanta shi a saboda su sabon musulunci ne suna ganin sun yi daidai suna ganin ai son shi suke yi har ma suke cewa madahuna zainun madahuna zainun duk yabon da muka yi wa mutum zai bi shi wa zammuna shainun zarginmu kuma yana sa baki ya shahi mutum ma'ana su suna cewa ka hito don mu wanda duk mun kai ba ya yahu wanda muka lalata ya lalatu haka suke faɗa ina su a ɗabi'a su suna ganin in suna son mutum ya ba shi suke yi sai kowa ya yabe shi in ba su son mutum aibanta shi suke yi sai kowa ya aibanta shi to yanzu sun zo a matsayin musulmai suna son su nuna wa manzo Allah ko su waye mu ne waɗanda ga yaba mutum a yabe shi mu kuma ɓata mutum ya ɓatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji yana wannan sai ya ce zalika huwa Allah ya ce kai ku dai ba ku san Allah ba ne ai wanda yake yaba ka ka yau shine Allah ba ku ba wanda zai ɓata ka ka ɓata shine Allah ba ku ba amma me dai bukata karke nan dole ka san yadda zaka yi mu'amala da sabon shigowa addini kuma kullum ina wannan misali da ɗan shekara tamanin cikin musulunci bai san musulunci ba da wanda ya shigo yawa duk guda ne ma giri iya na suwa na aya iya ko bai dai na kaca ga aya a bai yi mana a site mana giri na marge giri iya ko giri wanye na suwa na aya iya ko haka ne wani yanzu a shekarun shi duka yana da shekara tamanin ko inda a ce duk shekara ɗaya mai aya guda wala bai iya aya tamanin na alkur'ani ba don yi ka zai duniya Allah ya madaukin sarki ya kare mu da shi ne sai Allah ya madaukin sarki ya sauko da wannan aya ya ce ba a yin wannan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi mashi irin wannan mu'amala walau annahum sabaru da dai a ce sun yi imani da a ce sun yi haƙuri hatta ta kharuja ilaihim har lokacin da ka fito zuwa gare su lakana khairan lahum da wannan shine fi zama alkhairi a gare su wallahu ghafurur rahim amma Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma Allah madaukin sarki mai jin kai ne ga bayansa ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ku masu imani in ja'akum fasiqun binaba idan fasiki yazo muku da labari fatabayyanu to ku nemi shaida ku nemi tabbas an tusibu qauman bi jahalatin don kadar ku sami mutane ku yi musu wani hukunci a cikin rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna da na sani game da abinda ku kasance kun aikata shi wanda suka ce an saukar da wannan aya ne akan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid walid bin uquba to da yake imam al-babawi ya kawo kissar yadda abin ya faru cewa a yadda tarihin yake shi walid bin uquba kafin ya musulunta da shi da banu musqala su wannan kabila ba a ga maciji to ya musulunta sun musulunta shi ko musulunci yana mai da makiya su zama masoya juna sai ga wata rana manzala ya ce kai ka je garinsu inda banu musulak suke ka karɓo muna zakka ta duke su sai tuna wancan ƙiya da a tsakani ya mance cewa musulunci ya rushe wannan kaga ya zo cikin tsoro lokacin da ya zo su kuma sun yi alkawari da manzo Allah in lokaci za su bayar da zakkan dukiyansu da suka ga ɗan saƙon manzo Allah ya taho kowa sai ta sauri yana hitowa ganin hitowar da suke suna tarbansa sai ya ruga sai da ce manzo Allah ai sun hito suna son su kashe shi kenan me yake fassarawa sun bar musuluncin da suke yi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tada Khalid bin Walid yace da shi ka je ka same su amma ka mu'amalance su irin yadda musulmai ke mu'amalantar waɗanda za su yaka kun gane yadda musulmai ke mu'amalanta wanda suke yaka idan musulmai suka zo a gari mu'amala da za su yi tsayawa za su yi har lokacin sallah yayi in sun ji an kira sallah to wannan gari musulmai ne in sun ji ba a kira sallah ba sai su je su sagaye garin sai su ce ku musulunta in sun musulunta shi kenan in sun ce ba mu musulunta sai su ce to kun yadda ku bayar da jizya sai su ce za mu bayar to ku ta kahircin ku an sun ce ba za mu bayar da jizya ba kuma ba za mu musulunta ba to wannan shine sai a yake su Khalid bin Walid da ya tunkaro su sai ya ji lokacin sallar magariba an kira magariba an yi sallah an kira isha an yi sallah sai ya zo ya ce musu kaga ne sai ce ah sai ce ai suna jiran su zo su ga manzo Allah ko sun yi wani laihi ne da lokacin da ya kamata a karbi zakka yayi ba su ba a zo an karba ba su suna tsoron ko sun yi wa Allah wani laihi ne sai kun je da labarin yake wasu malama suka ce a'a shi walid bin uqba abin da ya faru lokacin da zai je wannan gari wani ya zo masa da labarin wa'annan mutane suna son su kashe ka shi kun bai bincike ba sai zo ya gawa manzon Allah shi yasa malama a tafsiri sai suka ce in ja'akum fasiqun bi naba'in ana magana ne akan shi walid da wancan da ya bashi labari kinan kai walid in wani ya zo ma da labari wanda baka san halin shi ba to ku yi bincike manan kafin ku ɗauki hukunci don kwa iya ku hukunta mutane daga ba ku zo ku da nasu don malawa suka ce wannan shine zahirin aya inda shi wannan walid bin uqba manzon Allah bai zarge shi ba cewa dan yi kai kaza kina inda shine fasikin da ayar zahirinta zai nuna zargin da za a yi masa isa malamin tafsiri da yawa suka tafi akan ba walid ne fasikin ba wancan ne da ya bashi labari wanda ba ambata muna ba Allah madaukin sarki ya samu zace kinin sai ya zamanto zahirin ayar za mu dauke shi mu yi aiki da shi a ko ina a kuma kowane lokaci duk lokacin da wasu suka zo muku da labari wanda kuna iya ku dauki mataki akai kafin ku dauki mataki ku yi bincike ku tabbatar abin haka ne ko ba haka bane ka azuma da magana ka dauki hukunci ba tare da ka bincike ba don ka iya ɗauki mataki sai daga baya an bayyana ma abin yadda yake kuma ka ce illa ka sani da ba kai ba da Allah me yake musulunci tsari babu abin da yake musulunci tsari gidanka ne aka zo aka ce ma kayi kaza kayi kaza ai na yi mana wani muhadara na manta lokacin da na ambaci wannan magana nace idan kana da mata ɗaya biyu uku aiki ya same ka ka san babban alƙali in kana da ɗaya biyu uku ƴaƴa biyu ko uku ka zama ba da ƙari zai iya Allah ya zarbe ka cikin ƴaƴanka kana da munafiki ko cikin matanka kana da munafika in ka zamanto da an gaya ma magana baka bincikawa da duk mafi yawanci sai ka yi da nasani daga ko a mu'amala mace da kullun in labari ya zo mana mu yi bincike kafin mu ɗauki mataki akan shi wa'alamu ku dai sani ku dai al'umman manzon Allah ku dai mu'mine ku sani anna fikum rasulallah lalle manzon Allah ya kasance a cikin ku in kun yi wani abu a sauko da wahayi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri inda zai yana yi muku biyayya a dukkan al'amurra duk abin da kuka ce a je a aikata ya da yana yin wannan la'anittum ma'ana da halaka ta kama ku la halaktum da kun halaka da kun shiga wahalhalu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah subhanahu wataala shine wanda ya soyar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata shi a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa ya kamatar muku da kafirci wal fusuqa da fasikanci ibn abbas yace al fusuqu bi ma'ana al kadhib Allah ya kyamatar muku da ƙarya ba ku sun fi ƙarya wal isyani da sabon Allah duk sauran sabo na Allah ba ku sun ku yi shi ulaika humur rashidun to fa wa'annan su ne akan hanya ta daidai ma'ana su ne shiryayyu su ne akan hanya ta shirya duk mutumin da yake baya son yayi sabon Allah baya son yayi kafirci baya son yayi ƙarya yana kan hanya ta daidai Allah madaukin sarki yau na jagora sai Allah akwai lokaci minti ta Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ne daga wurin Allah kuma ni'ma ce daga wurin Allah ya ba ku wannan wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne wa in ta'ifatan min almu'minin bari mu ambaci sabon nuzul na wannan aya sai mu kwana anan gobe sai mu tashi akan ta inda lokacin mu ba zai isa mu abin nan dalilin saukar wannan ayar wannan ayar malamai suka ce an saukar da ta ne ta Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan duk duniya tana na manzo Allah ya wuce saman jaki sai yake sukar ra'ayi yake cewa warin jakin manzon Allah ya dame su ai iska sun tafi fa wala duk yadda zaka zo ka ce wai kai zaka yi iskanci ne wallahi Allah ya yi mana samfari na ɗan iska kuma sun kare a banza ba ɗan iskan da yake kyawun ƙarshe ba wanda ya yi rishin kunya ga manzon Allah ya yi kyakkyawan ƙarshe babu shi kaga muka mutun shi dauka dan kaga wani ya samu suwa ne sun daure mai gindi suwa ba girin girin ba tai mai ba kyakkyawan ƙarshe to shine lokacin da yake faɗin wannan magana nan take wani ya maila mai martani yace warin jakin manzon sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙanshin turaren da kasa to nan da ake cakuɗe muminan kwarai a ciki da munafikan kwarai to inda kaga zama ya haɗu an kai mutum ɗari ɗari biyu akwai na kwarai ciki akwai lalatattu ciki ku riƙe wannan da kyau muminan kwarai nan take sun ka harzuka shi yace kaza za mu ɗau mataki akan shi munafikan kwarai suka harzuka suka ce dan mi dan ya ce kaza za ku yi mai kaza in sai aka ware za a yi rigima ko ba haka bane to kasancewar cikin aus da khazaraj akwai mu'minai cikin aus akwai mu'minai cikin khazaraj khazaraj da'ifa ne su kuma aus da'ifa ne yanzu ga shi cikin bangarorin da a cikin na akwai musulmai a cikin na akwai musulmai a cikin na akwai mu'minai a cikin na akwai mu'minai a cikin na akwai munafikai a cikin na akwai munafikai abin har ya zo yana neman ya cakuɗe to sai Allah ya ce ga yadda za a yi duk da jama'an gari wani saɓani ya shigo ana neman fitina za ta tashi ko ku yi ƙoƙari manya ku sasanta ku kashe wuta kak ku bari wannan abun ya faru to haka ake yi ko rikici ne na ƙasa da ƙasa in wani abu ya faruwa manya ba su yin shiru kamata za su yi ƙoƙari a gyara fitina ba ta da amfani Allah ka zauna da mu lafiya in Allah ya kamar gobe kan wannan aya za mu tashi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik